الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah ta'ala wanda ya ƙara tara mu a wannan masallaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin dareren wannan wata mai albarka na ramadan yau muna hudu ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku miladiya 2024 muna roƙon allah ubangiji ya gafarta wa mahaifanmu da sauran 'yan uwa da makusanta waɗanda duk suka mutu Allah ubangiji ya gafarta musu waɗanda suke da rai cikin iyaye Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya Allah ta'ala ya sa su cika da imani haka nan wanda duk suke da bukata ta alkhairi dukansu Allah ubangiji ya biya mana Allah ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairi ya raba mu da dukkan sharri muna roƙon Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a da ba mu ikon kauce musu kamar yadda aka sani muna karatu cikin suratu fusilat kuma za mu tashi aya ta goma sha hudu ko ta sha biyar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نهصات في أيام نهصات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون نعم الله تعالى يتي فأما آدم أما سوء آداوة فاستكبروا في الأرض بغير الحق سيسكي جرمان كي أتكين كسابة ترد قسكيابا وقالوا سكرك تشوى من أشد منا قوة وآيه كي مسألة كرفي awalam yarau Allah ta'ala yace ba sa gani annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da ya halice su shine yafi su tsananin karfi wa kanu bi ayatina yajhadu amma su sun kasance suna jayayya da ayoyin mu inji Allah ubangiji to a wannan ayar ci gaba ne na abinda Allah ta'ala yake gaya wa ma'aiki alaihi sallallahu alaihi salatu wassalam cewa idan waɗanda aka yi wa'azi sun bujire sun kangare sun ƙi Allah su bi Allah ta'ala to ka ce da su kana gargaɗinsu don gane da wata tsawa kwatankwacin tsawar da ta kama adawa da samudawa a lokacin da manzanni suka je musu ta gaba da kuma ta bayansu kowane ɗaya daga cikin manzo idan ya zo yana kiransu da su sani cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah amma sai suka rika cewa lausha a rabbuna la'anzala mala'ikatan inda Allah ubangiji yana son mu mu yi imani aida ya saukar da mala'ika da haka suka rika cewa su dai dangane da abin da duk aka aiko waɗannan manzannin da aka turo musu su sun kafirce wato za su iya imani da komai amma ban da waɗannan manzannin saboda inadinsu ya fito da girman kansu da jayayyarsu to sai Allah ta'ala ya ce tunda su biyu ne faƙul inni faƙul an zartukum sa'iƙatan misla sa'iƙata adin wa samud to sai Allah ya ce fa'amma adun amma su adawa ita amma ko da yaushe dama suna ce da ita adatu sharɗin wa tafsir adatu sharɗin wa tafsir wani lokaci in kaga imma ko amma za ga akwai sharaɗi a cikinta fa amma man a'ata wattaka wa saddaqa bil husna fasan yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasan yassiruhu lil usra zaka zaga akwai sharaɗi a cikinta duk wanda ya bayar kuma ya ji tsoron Allah ta'ala ya bi dokokinsa to da sannu za mu jawabu sharɗin kenan da sannu za mu shirya da shi zuwa ga yusra wato mai sauƙi ita ce ya bi shari'a ya bi Allah ta'ala yadda Allah ubangijin yake so domin bin shari'a shi ya fi kangare wa shari'a sauƙi ka bi Allah ta'ala ya fi sauƙi sama da ka kangare masa idan ka kangare wa Allah ta'ala kawai wahala za ka yi ta sha yawa domin ba a haka Allah ubangiji ya halitto ka ba wannan shari'ar da ya ce ka bi shi ne a nan ne inda sauƙin yake a nan ne inda jin daɗin yake so a duk lokacin da ka kangare wa Allah ta'ala kawai wahala kake sha shi ya sa ma malamai suke a faɗar ayar nan da suke cikin suratu kahf tafiyar da annabi musa alaihi salatu wasalam ya yi da shi da yaransa suka tafi neman wanda Allah ta'ala ya ce su je annabi musa zai ƙara ilimi a gurinsa to amma kaga da suka wuce inda aka gaya musu inda aka ce su tsaya sai da suka sha wahala har yake cewa laqad laqina min safarina hadha nasaban kai mun sha wahala tafiyar nan amma kafin su wuce inda Allah ta'ala ya ce su je babu wahala amma daga kangarewa suka bi inda Allah ta'ala bai ce su bi ba daga nan ne suka sha wahala so in ka bi Allah ubangiji shine fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna ya gaskata da alhusna ita ce la ilaha illallah ko shari'a ko musulunci gaba daya to fa san yassiruhu lil yusra da sannu zamu yassare masa yusra sauki duniya da lahira amma man bakhila wastagna wanda ya rowa kuma ya wadatu da abinda Allah ta'ala ya bashi wa kazzaba bil husna ya karyata lahira ya karyata alkiyama ya karyata Allah ubangiji ya karyata musulunci fa san yassiruhu lil usra to shi kuma wannan zamu shirye da shi zuwa ga mafi wahala mafi tsanani a duk lokacin da ka kangare wa Allah ta'ala kai zaka sha wahala amma duk wanda ya ba Allah ubangiji kuma shi zai samu sauki dan wannan alƙawari ne Allah ta'ala yayi cewa duk wanda ya imani ya yi aiki nagari falanuhiyannahu hayatan tayyiba zamu zamu zamu zamu rayar da shi rayuwa mai dadi rayuwa mai tsafta rayuwa mai kwanciyar hankali haka in ka ba Allah ubangiji wannan tabbas ne Allah ta'ala zai baka wannan ba kudi bane kadai jin dadin rayuwa ba kudi bane samun jin dadin rayuwa akwai abubuwa da yawa waɗanda su ma jin dadin rayuwa ne mun gane to haka sharadi ne adatu shart wa tafsil ake kiran amma fa amma adun amma su adawa fastakbaru fil ard sai suka girman kai a cikin kasa bigairil haqq ba tare da gaskiya ba jiya mun faɗa cewa wannan sifa ce kashifa don babu wani girman kai da ake yin sa da gaskiya ba a girman kai da gaskiya duk inda kaga girman kai to an yi shi ne bi gairar haq wa qalu suka rika cewa ban ashaddu minna quwwa wane ne yafi mu tsananin karfi domin suna ganin Allah ubangiji ya gina su da karfi sosai suna da matukar karfi don haka suka rika cewa waye ma ya fi su karfi su a tunaninsu ba wanda ya fi su karfi a duniya Allah ce awalam yarau annan lahal ladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba sa ganin cewa Allah da ya halice su shine yafi su tsananin karfi kenan ba sa tunani da wa suke fito na fito ba sa tuna cewa da wa suke fito na fito suna fito na fito ne da Allah ubangiji to wanda suke fito na fito da shi suke mubaraza da shi shine al'azim allazi kalakal ashiya shine mafi girma wanda ya halicci dukkanin komai kuma warakkaba fiha quwaha alhamilata laha karfin da kace ji a jikinka Allah ne ta'ala ya baka shi Allah ne ya ga dama ya baka akwai wani irin ka amma bai da karfi irin naka sannan ana tafiya kadan kadan kadan kadan wata rana sai ka ga wannan karfin kwata kwata babu shi saboda shekaru sun yi nisa kaga lokacin da ka zo duniyar ai baka da karfi amma ana nan sai ka ji ka da karfi sosai har ka ce tunanin ma in ka ga wani yana tafiya yana dogara sanda har ka ke mamaki yau shamani zan zo har an zo irin wannan hali to amma ba za ka samu ba za ka samu sai wata rana kawai ka tsinci kanka a haka ka zama helpless ba yadda za ka yi kuma saboda wanda ya baka karfin yanzu kuma ya fara ɗau karɓe karfinsa to ana nan wata rana ma sai an zaunar da kai sai an kwantar da kai sai ka koma ka zama kamar yaro da ƙarshe ma kuma ya karɓe ransa ka koma gurinsa da aka dattijan mu Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya ingantacciyar lafiya Allah ya sa su cika da imani to ba sa ganin cewa wato ba sa tunani cewa Allah Ubangijin da ya halicce su ya fi su ƙarfi fa inna baqshahu shadidun ita fa damkar Allah ta'ala tana da tsananin ƙarfi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kuma Allah Ubangiji ma ya faɗa was samaa banaynaha bi aidin wa inna la musi'un wannan sama da muke gani banaynaha bi aidin mun gina ta da tsananin ƙarfi aidin anan gurin yana nufin ƙarfi ba yana nufin hannu bane ba mun gane waɗanda suke jayayya da cewa Allah ta'ala yana da wannan sifar ta ta hannu sukan yi sukan zo da wannan shubha sai sai ai gashi dan Allah ta'ala ya ce was samaa banina ha bi aidin a tunanin su aidin a nan gurin jam'i ne na hannu mun gane to shi kuma jam'i na hannu aidi yake mun fahimta aidi shi kuma wannan aidin kun ga babu wannan alifin maksudi da aka shi ƙarfi kawai yake nufi nan a nan gudun zunzuru wancan kuma aidihim min bayni aidihim wa min khalfihim mun fahimta wa inna la musi'un dan haka sun yi mubaraza da wanda ya riga ya karfin su wa kanu bi ayatina yajhadu kuma lalle suna jahiyya da ayoyin mu ne to sai Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsara sai Allah ya tura wata iska mai tsananin ƙarfi kuma mai ƙara sannan mai tsananin sanyi a cikinta a kansu a bisa bayanan da muka yi jiya wanda ba bukatar sai mun sake maimaita su wato duka ma'anar ko dai ta zama mai tsananin ƙarfi sannan kuma tana da ƙara in tana tafiya sannan ko ta zama mai tsananin sanyi ga ƙarfi kuma ga sanyi ko kuma ka ce dukansu ga baki ɗaya to sai muka tura wa irin wannan iskar a kansu fi ayyamin nahisatin a wasu ranaku masu shi'umci wasu ranaku masu shi'umci in aka ce abu shi'umi ne ana nufin wanda babu albarka ko alkhairi a tare da su shi ne ayyam nahisat to ashe wannan ya nuna ranaku a iya jingina musu irin waɗannan abubuwa an gane? amma ala sabilin ikhbar idan ta misalin ba da labari ne kawai ba don shakuwa ko kai karan Allah ta'ala mara lafiya in an tambaye shi yaya yaya jiki yana iya yayi ta fuskar ba da labari halin da ya shiga ikhbaran la shakwa haka ake cewa ba da labari ba wai ina kai karan Allah ta'ala bane zuwa gurinka amma fa jiya ban yi bacci ba ya faɗa maka irin wahalhalin da ya sa a cikin dare wannan yana baka labari ne ba wai yana kawo ƙaran Allah ta'ala gurinka ba ne mun gane ya jiki ya ce babu sauƙi mun fahimta ba wai don yana raki ba ne ko yana kawo ƙaran Allah ta'ala a gurinka amma dai yana so nuna maka daren jiya ya sha wahala sosai to wannan ba laifi ba ne ba mun gane kawai inda zai zama laifi idan ka kasa bambance ƙaran Allah kake kaiwa ko kuma labari kake kaiwa mun gane to fi ayyamin nahsat a cikin wasu wato ranaku wasu yini yini masu masu shi'umci linuziqahum azabal kizi dan mu dandana musu azabar wulakanci fil hayatid dunya a rayuwar duniya Allah ta'ala yace sun ya aika iska mai ƙarfi mai sanyi mai ƙara a kansu susuwa adawa don me fi ayyamin na hisad a wasu ranaku masu shi'umci waɗanda babu alkhairi kwata-kwata a cikinsu kuma baya ya gaya mana waɗannan ranakun ko guda nawa ne ko sabata ayyamin wa samaniyata sabata layalin wa samaniyata ayyam husuman ajere mun gane to waɗannan ranaku guda guda bakwai da dalilai guda takwas su ne na hisab babu alkhairi kwata-kwata a cikinsu ranaku ne da dalilai waɗanda suke ɗauke da shi'umci da sharrin gaske a cikinsu don babu babu alkhairi ko ƙwaya ɗaya a cikinsu don mai Allah ta'ala ya wannan linuziqahum azabal kizi fil hayatid dunya dan mu dandana musu azabar wulakanci a rayuwar duniya wala azabul akhirati akhza kuma azaban lahira ita tafi wulakantuwa wahum la yunsarun alhali kuma ba za a taimake su ba alhalin kuma ba za a taimaka musu ba a nan gurin Allah ubangiji yana nuna mana ashe duk abin da Allah ta'ala yake yi yana yin sa da wata hikima dukkanin abin da kaga Allah ta'ala yayi to yana yin sa da wata hikima ne anan zamu fahimci haka dan ya ce linuziqahum azabal khizi fil hayatid dunya ya aika musu iska mai sanyi mai tsananin sanyi da karfi da da kadawa da da tara akan su a wasu ranaku masu shi'umci saboda ne saboda ya ɗanɗana musu azabar wulaƙanci a rayuwar duniya kenan ashe duk abin da kaga Allah ta'ala yayi yana yin sa ne da hikima yana yin komai da shi da hikima idan kaga Allah ubangiji ya shar'anta wani abu ayi ko ya shar'anta wani abu kar ayi to akwai hikimar da ta sa Allah ubangiji ya ce ayi wannan abin ko kuma ya ce kar ayi sai dai ni da kai mu kasa ganewa wani lokacin kuma muna iya mu gane amma dai duk abin da kaga Allah ta'ala yayi to wannan abin akwai hikima a cikin sa ko ka gane ko kar ka gane yan salloli guda biyar da muke yi me dalilin da yasa Allah ta'ala ya ce a masa guda biyar wannan shi ya barwa kansa sani amma tabbas kuma akwai hikimar da ta sa ya ce a masa guda biyar Mu'azu dan Jabal suna tattaunawa da Nana Aisha Allah ta'ala ya kare da gare ta a dangane da haila da mata suke yi da kuma ramuwar azumi da suke yi da da da kuma ba sa rama sallah da Aisha ta ce haka al'amarin yake samun mu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa umirna bi qada'is siyam wala nu'mar bi qada'i bi qada'is salah haka abin mu ma yake samun mu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi al'ada sai a ce mu rama azumi amma ba a cewa mu rama sallah ba ruwan mu da akwai hikima a ciki ba mu san dai menene hikimar ba amma dai haka Allah ta'ala yasa ake umartar mu murama azumi amma ba a cewa murama murama sallah kaga a lokacin ba su fahimci menene ma hikimar ba amma dai haka Allah ta'ala yace ayi ko ba suke yi daga baya watakila idan an yi bincike ana iya ce an gano hikimar da ta sa ba a mata ba sa rama sallah a lokacin da suke al'ada idan ba su yi ta ba na farko saboda sallolin za su yi musu yawa an fahimta zai zama kullum kenan suna cikin ramuwa babu wata rana da ba za su rama amma wannan azumi da za su rama a shekara sau ɗaya ake yin da wasu hikimomin da wani zai iya tunowa ko za ka ji wani malami cikin malamai ya ambata to amma da duk abin da Allah ta'ala ya yi akwai hikima da ya tura iska mai sanyi mai ƙara a kansu mai tsanani ya yi haka ne don ya ɗanɗana musu azabar wulaƙanci a nan duniya kama cikin malamai akwai waɗanda suke ganin Allah Ubangiji yana abin da ya ga dama ne ba don wata hikima ba kawai yana komi ne da mashi'arsa wato da ganin dama ba ka ɗaukan wani aiki na Allah ta'ala ka cewa ga wata hikima da ta sa Allah ya kaza suka ce su ba su yadda ba kawai duk abin da Allah ya yi kawai ya yi shi ne bi mashi'ati kawai to wannan kuma wato jingina wa Allah ta'ala ta waya ne domin Allah ta'ala ya sha faɗa mana wa ma kalakna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila dalika dhannu allazina kafaru dalika dhannu allazina kafaru na'am wannan shine zaton waɗanda suka kafarta cewa Allah ta'ala ya sammai da kasa da abin da ke tsakanin su batilan kawai dan wargi ko ba haka Allah ubangiji yake ba وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لائبين ومي سمي دا قسا بدن واسا كوي من غاني باب حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ku kuna tsammanin cewa kawai haka dan wasa aka halice ku abasan haka kawai da cibar kace kaga shi duk abin da Allah ta'ala yi akwai hikima wawa wanda bai da hankali shi ne yake abubuwansa babu hikima kaga wannan kuma jingina wa Allah ta'ala wannan maganar abu ne mai girma to waɗanda suke da wannan aqida su ne asha'ira su ne ash'ariyya kuma ita ce mu aqida da tafi yawa a cikin al'ummar ma yanzu ko mutane sun sani ko ba sani ba su kuma mu'tazila suna ganin eh Allah ta'ala yana da mashi'a kuma sannan zai yi da abin da ya ga dama amma wajibinsa ne kome zai yi sai ya tabbatar akwai hikima wajen yi to ne shi ma shine kuskuren dan babu wani abu da ake cewa wajibi ne akan Allah ta'ala mun gane to ne da a ce maka wajibat fi haqqin Allah ta'ala ba wani abu da yake wajibi akan Allah wani mun gane to duka waɗannan akidu ne waɗanda suke marasa kyau aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqida irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta dace da alkur'ani da sunnan ma'aikiyar alaihi salatu wassalam dukkanin abin da Allah ta'ala zai yi akwai hikima sai dai ka gane hikimar ko karka gane hikimar amma akwai wata hikima da ta sa Allah ta'ala yi wannan abu an fahimci wannan za mu fahimci wannan dan ya ce sai ya tura wata iska mai karfi mai sanyi a kansu a wasu ranaku masu shi'umci don me linuziqahum azabal khizi fil hayatid dunya dan mu dandana musu rayuwar wulakanci a nan duniya ita duniya an kira ta da duniya saboda dalilai guda biyu in ji malamai na farko saboda dana'atta wato wulakantacciya ce duniya ba ta da wata kima ba ta da wata daraja a gurin Allah ta'ala duniyan nan da muke ta fafutukar neman ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda a ce ta kai kimar fuffiken sauro to da masa kafira sharbata ma da kafuri ko makwallato ɗaya na ruwa ba zai samu tamma ba alkhairi ba ce ba mun gani don haka sai Allah Ubangiji ya bada ita ga wanda yake so ya bada ita ga wanda ma baya so Allah baya san mutum sai ya ɗauki kuɗin ya bashi ya bashi dukiya ku kalli wannan habar wuge din nan kuɗi ne fa da shi duk wanda yake da access bank ya mutu ma ana tirar kuɗinsa riba tsabar riba kawai riba gida ya yi sama da biliyan goma biliyan goma ba nera ko nerar ma biliyan goma dududu ba yi wata biyu da bude gidan ba kuma yi mutu riba yake ci riba shine mai banki wanda yake mai access bank ko amma kaga Allah ta'ala yana san riba ba ya san riba amma ga shi ya bashi duniya duk ya yi da abin da zai so inda duniyan nan an kira ta da duniya saboda dana'ata wato wulakantacciya ce ba ta da wata kima a gurin Allah wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gurin da dan aljanna zai ajiye bulalarsa ta doki a cikin aljanna ya fi duniya da abin da yake cikin ta kakab alkhairi inda zai ajiye bulalarsa kawai to kaga ce duniya bata kai komai ba shi yasa ake kiranta da duniya na farko kenan na biyu ana kiran duniya da duniya saboda ita ce a kusa da mu lahira kawai labarin ta ake ta ji sai ran da ka mutu sannan ne zaka kama hanyar tafiya lahira yanzu ana ta maka maganar lahira lahira lahira diji kace kamar wasa daga ka kuskura ka faɗi ka mutu shike da magana ka saka ka kama hanyar tafiya lahira ba mu magana dawo mun gane to shi yasa ake ce mata duniya Allah ta'ala yana cewa a qutufuha daniya ko wato itacen aljanna ƴaƴan daniya kana zaune ma zaka iya cira kana kwance ma zaka iya cira saboda kusa suke da kai ba nan bane da sai ka hau in ka hau ma sai ka yi sai ka sa wani abin sannan ka zunguro sannan ka ci a suna aljanna kana zaune zaka iya cira kana tsugunne zaka iya cira kana kwance ba sai ka cira abin da kake so kuma kai amfani shi shi yasa aka rata da duriya to Allah ta'ala ya haka ne dan ya dandana musu azabal khizi wato azabar wulakanci fil hayatid dunya a rayuwar duniya wal azabul akhirati akhza amma rayuwar lahira wato azabar lahira akhza ita tafi wulakanci ita tafi wulakantuwa don mai azabar lahira tafi wulakantuwa saboda yanzu mu kun ga labarin ake bamu amma ba mu gani ba mun gani labarin Allah ta'ala yake ta bamu da cewa ya ya musu kaza ya musu kaza kuma mun imani wa qalu amanna bihi kullum min inda rabbina sannan waɗanda suka zo suka rayu suka bar duniya kafin adawa su basu ma san an yi wa adawa wannan abu amma ranar lahira a gaban kowa za a yi mun fahimta da na farkon da mu da muka samu labarin amma da ba mu gani ba da waɗanda ba su maji ba su ga abin da aka yi wa adawan ba duka ranar alƙiyama a gabansu Allah Ubangiji zai musu azaba kaga kenan azabul akhirati akhza ila ta fula kantuwa don a gaban kowa za a yi musu da na farko da na ƙarshe da waɗanda suke da labarin abin da Allah Ubangiji ya musu da wanda ma ba su da labarin wahum la yunsaruna alhalin kuma ba za a taimaka musu ba babu wani wanda zai taimaka musu idan Allah ubangiji ya tashi kama duk wanda ya kangare masa to babu wani wanda ya isa ya taimaka masa to sai Allah ubangiji yake cewa amma samud haka ne na'am wa amma samud fa hadaynahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم الله تعالى يقول وأما ثمود amma su kuma samudawa shi lafazin samud a mamnun ne minasar shi yasa za mu ga adun aka yi masa don bata ne aka masa tanwini amma adun haka ne ko wasu takbaru fil ardu bi gairil haq amma amma samudu aka ce ba a yi masa tanwini ba saboda mene saboda mamnu minasar mun gane mamnu'u ne minar sab fahadainahum Allah ya ce mun shiryar da su zuwa ga shirya fastahabbul ama alal huda amma sai suka zaba bata alal huda akan shirya din fa akazathum sa'iqatul azabi fa akazathum sa'iqatul azabil huni sai tsawa ta azabar wulakanci ta kama su bima kanu yaksibun da abin da suka kasance suna tsorurtawa wani jainan lazina amanu wa kanu ya taƙon kuma muka tseratar da waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna bin dokokin Allah ta'ala su Allah ta'ala ya ba mu labarin yadda ya gama da adawa to sai kuma samudawa Allah ce samudawa ba hadainahu mun shiryar da su ita shirya a lafazin alkur'ani kamar ka ce am ne da khas shari'a am ita ce hidayatu irshadin ta shiryarwa a maka wa'azi a maka bayani amma shari'a wadda take khas ita ce shari'a wadda take ta taufiki Allah ya maka muwafaka ka ba abinda ake cewa ake maka wadda nasiha ka bi mun gane? Allah Ubangiji ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai zaka kana shiryarwa zuwa ga tafarki mustaqim madaidaici wannan hidaya a nan gurin hidayatu irshadin a wani guri kuma yace innaka latahdi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba to wannan kuma hidayatu tawfik ce wani baya iya ruyo wani tawfiki ya dora shi akan hanya ya shirya da shi shi yasa nake gaya muku idan ka tashi aure karka je ka duba wadda ba ta da tarbiyya ka ce ai zan gyara ta ba ka isa ka gyara mutum ba Allah ne mai gyara mutum in kai haka kai wajen kanka wallahi ba wani duk wa'azinka ba kai annabi ba amma bai shirya da wani ka nemi shiryayya mun fahimta sai ka aura amma ka ce ai ba wani abu ai almar'u ala dini kalili to ba mamaki kai ne zaka zama ala dini hada bai ce wannan ko to wani baya shirye da wani amma wata irin wata irin shiryarwa hidayatu tawfiq wannan na Allah ne wa man yuridu Allahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a to wanda Allah ta'ala yake nufin ya fitine shi to ba abin da zaka iya mallakan masa a gurin Allah ta'ala ba abin da zaka iya yi dole sai Allah ubangijin nan ya fitine shi Allah ta'ala kada ya fitine mu to don haka hidaya iri biyu ce akwai hidayatu irshadin akwai hidayatu tawfiq mun gane to a nan gurin fa hadainahum abinda Allah ubangiji yake nufi shine muka shiryar da su tafarki madaidaici ta hanyar yi musu bayani annabawa suka zo suka yi musu bayani suka ja hankalin suka yi musu wa'azi suka nuna musu daidai suka nuna musu ba daidai ba shine fahadainahu da karkaji cewa Allah ta'ala ce mun mun shiryar da su ka dauka cewa ya musu hidayati tawfiqin ba hidayati tawfiqin bane don idan da ya musu hidayati tawfiqin ne da sun ba annabawan dama ba su ba shine dalilin da ya sa ma ya azabtar da su da haka nan gurin hidayatu irshadin mun kiyaye wannan da kyau fastahabbul ama alal huda amma sai suka zaɓi al'ama alal huda suka zaɓi ɓata alal huda akan shirya a mafi yawan lokuta a cikin alkurani lafazin istahabba yana zuwa da yawa kuma yana yin ta'addi da ala to duk lokacin da istahabba ya ta'addi da ala malamai suka ce ma'anarsa shine ikhtara wa athara mutum ya zaɓa ko ka fifita ko ya fifita ayyul ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman haka ne ko ya ko dan da imani kada ku riki iyayenku da suka haife ku da ƴan uwanku na jini awliya majibanta in istahabbu al-kufra in istahabbu al-kufra 'ala al-iman in dai sun fifita kafirci akan imani mun gane yawa kaga istahabba shine sun so in zaka yi fassara kalma da kalma sun so amma zuwan ala shine zai juya ma'anar sai ta zama fifitawa ko zaba mun gane wannan in suka fifita kafirci akan imani ko suka zabi imani a kafirci akan imani الذين يستحبون الحياة الدنيا ويسدون عن سبيل الله lalle waɗanda suke son suka zaɓi rayuwar duniya akan lahira kuma suke ƙoƙarin kangewa daga tafarkin Allah ta'ala kaga istahbunul hayatid dunya ala al-akhirah kaga da yawa in ka bi istahabba a cikin alqur'ani zaka tayi ta'addi da ala to ma'anarta shine ikhtara wa asara min kiyaye wannan yawa wato sun fifita a shirya suka fifita bata akan shirya to dalilin da yasa da ake wannan tahalilin shine dan mu sani cewa ashe mutum yana da dama da zai zaba abin da yake so inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafuran mun shirar da kai ga sanan hanyoyi guda biyu inji Allah ta'ala ko dai ka yi shukura ka ba Allah Ubangiji ko kuma ka kafirce kun ga ashe mutum yana da zaɓi mun fahimta mutum yana da zaɓi kana da zaɓi kana da ganin dama ba wanda ya tirsa saka duk saboda me don mu gane akwai wata aƙida da ake kiranta da jabariya jabariya su masu aƙidar jabariya suna ganin Allah Ubangiji ne yake tirsasa kafiri ya yi kafirci sannan kuma ya sa shi a wuta kun ga me suke so su ce Allah Ubangiji a zalimi ne mun fahimta? yana Allah ta'ala a zalimi shi ya tirsa kaka kai kafirci kuma sannan ya sa kafuta wanda kuma kwata-kwata ba haka lamar yake Allah ya baka dama sai abin da za ka yi baka jin cewa takura ka kai za ka taho gurin karatun nan kana so ka taho ba kana jin an koro ka ba ne ba mun gane in ka je za ka yi bacci kana so ka je za ka yi bacci ba irin a makaranta bane in ai light out ana zagayawa da karfin tsiyama dole sai kai bacci kai ne da kanka ka dama ka ji za ka yi bacci ba ka jin cewa an takura ka ko akwai wanda yake jin zai ci abinci ya ji an takura shi ko a lokacin da yake so ya ba Allah bai ba Allah bai ji kiyawa kamar an takura shi ba wanda ya takura ka kai ne Allah ya baka cikakkiyar dama kana da kana da mashi'a taka ta karan kanka shi yasa idan kai ba daidai ba sai Allah ta'ala ya maka hukunci mun gane Allah ta'ala baya tirsasa kowa da aka ita ma wannan aqidar mummunar aqida ce ya kamata a ce mutane an bayyana musu ita sun gane ta saboda dole a rika yawa mutane bayani akan irin waɗannan akidin don me saboda samuwar wannan social media ɗin suke ne sai ka samu wani mai zance yana yi maka zance kana jin daɗi ashe shi aƙidasa irin wannan maracinci kaga idan ba nuna maka ita ba ka gane ta sosai to sai a ji a rufta ka ba tare da kasani Allah ta'ala ya kiyashe mu da haka dai su samud Allah ta'ala ya shirye da su zuwa ga shirya fastahabbul ama alal huda amma da karan kansu da radin kansu sai suka zabi al'ama ama shine bata mun gane asalin ama yana nufin makanta amma wace irin makanta makanta ta zuci zaka iya ganin makaho wanda baya iya gani da idanunsa amma kuma Allah ta'ala ya shirye shi to wannan a gurin Allah ta'ala ba makaho bane yana gani tar saboda zuciyarsa tana gani dan ya yarda da Allah ta'ala ya yarda da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yana kokarin bin abin da Allah ta'ala yake so yana kuma hanuwa da abin da Allah ta'ala ya hana amma akwai wanda zaka gan shi ga idan kurukuru amma kuma baya bin Allah ta'ala sam to kaga wannan sai zama wato basirar ta ce makauniya yana da makauniyar basira gashi da ido ba irin bai da amfani domin ba zai ga gaskiya ba ba zai taimaka masa wajen bin Allah ta'ala da bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba shi yasa fastahabbal ama sai suka zaba bata alal huda akan shari'a fa akadathum sa'iqatul azab fa akadathum sa'iqatul azab alhuni sai tsawa ta azabar wulakanci ta kama su to su samud Allah ta'ala ya faɗi nau'in azabobi da ya musu wani lokaci yakan kirawo azabar da ya musu da sa'iƙa kamar a nan gurin baƙul an zartukum sa'iƙatan misla sa'iƙata adin wa samud da nan gurin kuma da Allah ta'ala ya ba mu labari fa aka zatum sa'iƙatul azabil huni aga ya kira azabar da ya musu da sa'iƙa mun gane ko? to a wani guri kuma yake kira ta da damdama ta aka ruha fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha su ne dai samudawa ɗin mun gane? a wani guri yakan kira ta da rajfa wa ƙalu ya salihu tina bi ma ta'iduna in kunta min al-mursalin fa aka zata rajfa rajfa tsawa ke mun fahimta fa akadha alladhina zalamu sayhata fa asbahu fi darihim jasimin kallam yaganu fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud kaga wani guri ya kira ta da sayha mun fahimta a wani guri ya kira wata da da da, da azab fa aqaruha fa asbahu nadimin fa akadathum alazab suka suka ce sai an ba su a taguwa za ta rika shan ruwa su ma wani lokaci suna sha daga ƙarshe dai kawai ɗaya daga cikinsu mara mutuncin cikinsu ya tashi ya kashe ta amma duk da goyon bayansu to yana kashe ta fa asbahu nadimi sai suka wayi gari suna cikin nadama don sun san abin da zai biyo ba mai daɗi ba ne Allah ya tafi aka zatumul azab Allah ya azaba ta zo ta kama su inna fi zalika al'aya lalle a cikin wannan akwai akwai aya mun gane sannan wani lokaci Allah ta'ala yana kiranta ma da tsagiya fa amma samud fa uhliku bi tsagiya samudawa sai muka halaka su da tsagiya da wata azaba da ake kiranta da tsagiya mun gane ko tsagiya asalin tsagiya shine asalin wanda yayi wanda ya je shi ya kashe ita wannan dabba din aikin da yayi shine a tsuguyan din to wannan kisan da yayi na wuce iyaka shine ya janyo Allah ubangiji duk ya musu abin da ya musu amma kuma da yawun su yayi duk abin da yayi mun gane a ina jin Allah ce masa ma ko kuddaru haka zaka ya zo a cikin a cikin wannan kuddaru ake ce masa an kaje sunan ma za ga wannan na dama na rashin mutunci ne kuddaru duk da ba wani ba wata riwaya bace ingantacciya ta tabbatar da shi isra'iliyat ne amma dai haka yafi yawa ana ce da shi kuddar fanzur kaifa kana aqibatu makrihim inna dammarnahum ya kirawo shi da tadmir inna dammarnahum mun dammare su wa qaumahum ajma'in da su da mutanen su gabaki daya to ko ya kira ta saiha ko wani guri ya kira ta da azab wani ya wani guri ya kira ta da sa'iqa wani ya kira ta wani guri ya kira ta da da saiha ko tsagiya dukan su malamai suka ce duka abu ɗaya suke nufi mun gane ko duka abu ɗaya ake nufi shine tsawa ƙara wanda yake mutsici ƙara mai tada hankali mai tsoratarwa mai firgitarwa duk dai shine shine azabar shine rajfa shine saiha shine sa'iqa din shine kuma azabar da Allah ta'ala ya musu sannan tsagiya shine dalilin da ya janyo Allah ubangiji ya musu azaba da aka fastahabbul ama ala alhuda fa akazathum fa akazathum sa'iqatul azab alhud sai tsawa ta azabar wulakanci ta kama su bima kanu yaksibu da abinda suka kasance suna tsururtawa abinda suke yi da da hannayensu su suka aikata abinsu kuma Allah Ubangiji ya kama su da laifinsu ya azabtar da su amma duk lokacin da Allah ta'ala ya hana abu ya hana abu aka ƙi to alkawarinsa kuma baya canjawa lalle wani abin zai biyo baya Allah ta'ala ya kiyaye wani jainal lazina amanu kuma sai muka tserar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna bin dokokin Allah ta'ala a wannan ayar za mu ga Allah Ubangiji ya ba mu labari ya tseratar da annabi Salih da shi da sauran waɗanda suka yi imani da shi kuma suka kasance suna bin dokokin Allah ta'ala ashe kenan imani da bin dokokin Allah sababi ne na me na tsira duk wanda zai zama yana da imani yana bin dokokin Allah ta'ala kuma to wannan ne dalili ne da zai sa ya tsira abu na farko da zamu fahimta kira sannan ashe imani sai an hada shi da takwa mun gane akwai wasu irin mutane da suka fito yanzu idan aka yi musu maganar wa'azi kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane sai su ce attaqwa hahuna saboda ka su ai a zuci suna da tsoron Allah to abin da yake zuci shine imani amma an ce takawa ana bin dokokin Allah ta'ala bin dokoki shine takawa da idan wa ka kai ga imani inda ba kana abin da kaga dama waye zai da cewa kana da imani ai ba zai ba ai alamu alamun kana tsoron Allah ta'ala shine ga kana yin abin da yake so mun gane tana yawon ta haka kawai da kwanjinta a waje in ka mata magana sai ta ai takawa hahuna eh a takawa hahuna amma annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi ma waƙara fil kalbi wa saddaka hul'amal shi imani shi ne abinda zai tabbata a cikin zuci kuma aikinka ya tabbatar da shi a ganka kana bin dokokin Allah ta'ala don haka bayan an samu imani sai an samu takwa takwa shi ne bin dokokin Allah ta'ala kuma a gurare Allah Ubangiji duk yana haɗa waɗannan ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun kamar yadda ka ji ya faɗa nan gurin allazi na amanu wa kanu yattaqun haka ma waliyan Allah ta'ala ba za ka zama wali ba dole sai ka hada wannan sifofin guda biyu ka zama kana da imani kuma kana bin dokokin Allah ta'ala in kana da imani kana bin dokokin Allah daidai gwargwadon yadda kake bin su to daidai gwargwadon walittakar kake nan mun gane dan imanin ka idan bai saka kai komai ba ma zai saka kai wani abu ko zai hana ka kai wani abu mun gane duk yadda ka san mutumin da inda yana da imani ko mai kankantarsa to wata ran sai kaga wannan imanin ya bayyana sai ya sa shi yayi wani abu ko kuma ya hana shi ya wani abu mun gane yawa duk yadda kake ganin mutum ba ba mutumin kirki bane amma akwai inda in an taba zai ce maka a ba ruwansa ba ba ruwansa da nan mun gane yace wannan abu ne mai alfarma ba a taba shi ba komai ne kawo wannan ba sai imanin da yake da shi kun je kun bi labarai irin na mutanen banza za ku ga za a yi wani abu kamar cin mutunci da annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen banza su ce ba su yadda ba an taba annabi sallallahu alaihi wasallam su ce sai sun rama ko su ce sai sun kare alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani kana ganin sa yana shaye-shaye yana kaza yana kaza yana kaza amma ka so kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba ka gani shi ne zai fara daukan mataki a kanka kaga ashe kenan yana da imani kuma koya yake wannan imanin in an biyo ta wajen zai motsa shi zai yi wani abu wata rana gan shi a masallaci wata rana gan shi yana sadaka wata rana gan shi yana zuwa yana tambaya ma cewa wani abu yayi ba daidai ba a dan warware ba duk imani ne mun fahimta to wali ne daidai gwargwadon wannan imanin nasa kun fahimci wannan ko yawa kai ma kuma da kake jin kana duk baka irin waɗannan to kai ma wali ne daidai gwargwadon wannan imanin nasa to wanda ya fi ka imani ya banka ya fi ka bin dokokin Allah ta'ala to shi ma wali ne daidai gwargwadon wannan shi yasa duka mu waliye ne babu wani wanda ba waliye ne da aka kowa ya kwantar da hankalin sai dai kuma kawai wali takar ce ta wani ta fita wani da aka shi ita wali takar ba wai campaign ake yi a samu ba a kai ne za ka kai kanka matakin da kake so ka zama na wani taka amma asali kai wali ne don kana da imani sannan kuma kana dan jin tsoron Allah to wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka walittaka mai ƙarfi a gurin Allah ta'ala shi ma wanda ya fi shi haka haka haka haka da aka walittaka ta tafawut akwai tafawuti a cikin walittaka amma babu wani babu wani wanda ba wali ba kowa wali in dai kana da imani kawai kai wali ka fata malam wata rana dole zaka danya abin kirki to allazina amanu wa kanu yattaqun to zaka iya samu akwai masu tsoron Allah a cikin mutane amma sai kaga kuma fitina da musiba ta baibaye wannan al'umma yanzu halin da muke ciki a Najeriya ai ba za ka ce babu masu tsoron Allah ba akwai masu tsoron Allah da yawa wallahi akwai masu tsoron Allah da yawa akwai masu imani da yawa kuma akwai masu tsoron Allah da yawa to dama Allah ta'ala bai yi alkawari ba cewa dan akwai masu tsoron Allah a cikin ku ba zai jarrabe ku ba abinda Allah ta'ala ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba wai waɗanda suka jangwalo ta za ta samu ba su kaɗai har da masu sallah da masu azumi da masu sadaka da masu kyauta da sada zumunci duk in aka taɓo fitinar kowa in ta zo sai ta gama da shi yanzu ku gaya min wanda baya cikin wahala kowa a cikin wahala yake kowa da wanda yake da shi da wanda baya da shi kowa a cikin tashi hankali amma kaga tana iya wasu ne suka je suka jangwalo abin nan haka kawai muna sallah muna salati ga shi abin ya zo ya ya da malmala sannan hadisin maki alai salatu wasalam ya nuna za a iya tafiya wasu sun yi tafiya hadisin na na aisha hatta idza kanu bi bayda min al-ard kusifa bi awwalihim wa akhirih sai da suka je wani fili suna tafiya ayari ne kawai sai Allah ta'ala ya kisfe su na farkon su da na karshen su gaba daya sai na na aisha ta ce to ai a cikin su akwai wasu mutane da suka taho da niyyar za su rushe ka'aba ayyari sai da suka zo wani fili sai Allah ta'ala kife su gaba daya ko labarin su ma ba a ci ba sai na Aisha ta ce ai a cikin su akwai waɗanda su ba su da wannan niyyar su kawai sun biyo ayyari ne dan in za a tafi da ayyari ake da mutanen kirki da mutanen banza sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh an kisfe na farkon su da na ƙarshen su thumma yub'asuna ala niyyatihim ranar kiyama kuma kowa za ta shi shi akan niyyarsa amma in fitinar ta zo kowa za ta mamaye ba abu ba za a wani ware wane ɗan kaza bane wane ɗan kaza ne kowa ne yana bin Allah kowa na baya bin Allah in fitinar ta zo kowa za ta mamaye shi amma idan aka tashi gaba ɗaya aka tuba aka koma ga Allah ta'ala aka canja hali to sai Allah ubangiji kuma ya canja mana halin da yake ciki inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in dai ba mu canja halin da muke ciki ba to Allah ta'ala ba zai canja mana ba haka zai kallon mu ta shan wahala har wasu ma su ta mutuwa a cikin mu amma idan an yi azamar gyarawa to shi kenan sai Allah ta'ala automatically sai gyara mana Allah ubangiji ya gyara mana abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya mana addu'a
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا سابرا وتوبة قبل الموت ومكرة بعد الموت ونسيبا من الجنة ونجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا طيبا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
جزاكم الله خيرا